السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى babu bada'ati bil mayamini babin da yazo na bayan da kike bayanin cewa in za a yi alwala ana farawa ne da gabobin da suke guda biyu sai a fara da hannun dama kafar dama ana da almayamin ana damantawa ne tun a zo hagu ya fito fili قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya fara komai da dama a cikin al'amuransa duk baki daya fi tuhurihi a cikin alwalarsa wa tarajjulihi da taji gashin kansa in za taji sha fara da dama sa'annan a zo hagu wa tana'ulihi in za sa takalmi sai a fara saka kafar dama sa'annan a sa kafar hagu in za a kwabe kuma a fara kwabe hagu sa'annan a kwabe dama هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة وسليم هو أبو الشعذاء سليم بن أسود المحاربي وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيامنكم in za ku saka in za ku yi alwala ku fara da dama tukun hagu waru ya bin umara fi dukhulil masjidi an rawaito daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu yace in za a shiga masallaci kana yabda'u bi rijlihi al-yumna wa idza kharaja yabda'u bi rijlihi al-yusra in za a shiga masallaci shi a fara shiga da kafan dama in za a fita sai a fara fitar da kafar hagu قال الإمام رضي الله عنه وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى in mutum zai shiga ban ɗaki kuma sai fara shiga da kafar hagu in zai fito ya fara fitowa da kafar dama wannan duka adabul islam kenan ake ce su eh la dubban musulunci menene muhimmancin su kiyaye waɗannan yana sa maka albarka a cikin rayuwarka yana kare ka da waɗansu matsaloli daga shedan eh قال حدثنا مطهر ابن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان ابن حيان المعروف بأبي الشيخ حيان ولا حبان حيان قال حدثنا أبو عبد الله أمية ابن محمد الصواف قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه tace hannun dama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa in za a ci abinci in za a abubuwa na masu tsarki masu tsafta wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min aza aka aka rarraba kenan an fahimta babu italatil ghurra italatil ghurra sau ma'ana italatil ghurra riwayan abu hurairah kenan إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء إيه ممتي الولاء نن أكي tsayawa amma abu huraira sai ya kusa kai har hamata aka gan shi aka ce ce ai manzo Allah ce min italatul gurra kenan zamu ji insha Allah قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد مو كان وفن وصلاتي تارد أبو هريره فتوضأ سيء الولاء توضأ أي هو أبو هريرة قال سيتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ني ناجم أنزم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي إن أمتي للي الأمة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء هكذا أغانسو ذا أغانسو سبب فساكسو غرا farin da ke kan goshin doki haka ko saniya ko menene muhajjali na kuma kafafin doki da suke farare to mana inda gabobin da ake alwala za a gansu suna haske ranar tashin alkiyama faman istata aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan ijtihadi kenan na Abi Hurairah ba nasin ba daga manzon Allah bane sai ce wanda zai iya ya yawaita ya ƙara tsawon inda zai alwala din falyaf'al an fahimta hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi hadithun sahihi ne amma fa dace fa man istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al akhrajahu muslimun an harun ibn sa'id al-aili an ibn wahab an amr ibn al-harith an sa'id ibn abi hilal عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين يألولا حسين يكسا كيهما تشكينا ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين يوانك كفص حرسين يسمع وذكر حديث فقال من استطاع منكم فليتل غرته وتحجيله ونعيم ابن عبد الله المجمري كنيته أبو عبد الله مولى عمر abin da abu hurairu yake nan an san shi yana da barkwanci yana fadar yana abin nan amma bai taba komai ba cikin darajar shi wata rana za a ji yaki sai aka wakilta shi shi zai rike madina shi ke rike da madina shi ne gwamna a madina shi ne ce kuntu ajiran inda ibn affan wa ibnati gazuwan ahdu bihim iza saru wa ahtatibu bihim iza nazaru فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما كنت أجيرا عند ابن عفان وابنة غزوان دا كونا قولنك إنا مس أيكيني أحدو بهم إذا صاروا suna tafiya ina zuwa ina yi musu ina kisan kira ke mana ana zuga rakuma suna tafiya wa ahtatibu bihim idza nazalu in aka zauna kuma ni zan je kira ruwa ita to yanda za yi abinci da kenan amma yanzu wani hali nake ciki su ce alhamdulillah alladhi ja'ala aba hurairata imam ja'ala ad-din qiwaman wa aba hurairata imaman ya tabarka yarke madina ke matsayin shi kenan ko eh قال أخبرنا أبو بكر يعقوب ابن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد المخلدي في شهور سنة ست وثمانين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقفي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ناكسن باين أبو هريرة wa huwa halin kasancewar shi ko yana alwala lissalati fa kana yamuddu yadahu hatta tabluga ibtahu sai in zai wanke hannu nan sai wanke har ya kusa nan fa qultu lahu sai nace mishi ya aba huraira ma hadha alwudu ya aba huraira wani wace irin alwala kenan fa qala sai ce ya bani farruha ya ku bani farruha antum hahuna kuna nan ashe kuna nan kuna gani na law alimtu antum hahuna ma tawaddatu hadha alwudu idan na san kuna zaune wajen nan da ba zan irin wannan alwalan ba wa samitu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji khalili da waye ke nufi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa tablughu alhiliyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu haythu yablughu alwudu wannan hadisi sahihi ne a cikin musulmi ina mana tablughu alhiliyatu min almu'mini mana mumini ranar tashin alkiyama inda kake alwala alwalar ta kai zai zama yana haske to inda shi ya istinbati kenan in ka tsaya nan yayi in ka kara shi saboda hasken ya karu saboda nassi yace manzon Allah yace tablughul hilyatu min almu'mini haythu yablughul wudu inda alwala duk ya kai ta kai an fahimta eh هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن قتيبة بن سعيد وأبو حازم هذا سلمان مولى عزة الأشجعية وليس هو بي حازم المعروف بالذي يقال له سلامة بن دينار هذا هنا بمبن تامك سكاني ما صير رواية باكر من أي كيبني باكوا ذي شدد من إلى من حديثي كي صيفي في سلافيا با سيا سيا نونا تيما متانيه استرارا إيه. ويروي عن سهل بن سعد ذاك لم يدرك أبا هريرة قوله يا بني فروخ فدس ديتي يا كو بني فروخ أراد بهم العجم ينا نفهم أجما واكينا نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذه الاسم من هذا الاسم وقوله تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر الوضوء كما جاء في الحديث الأول م. م. ya yi mai? ina mana wani shiga rudani wannan maganan da yake fada ijtihadin shi ne ijtihadin minhu da daga manzon Allah ya dauko wannan maganan ba ruwan shi kowa ya gani ko kar kowa ya gani ba abin da ya mishi zafi da kai manzon Allah ya fada ko ya gani an yi shi kenan ya gama to amma inda ake alwala gabobin alwala kowa ya sani to amma da ya rawaito hadisi da ya ji manzo Allah ya ce ai ranar lahira hasken mumini duk inda alwalanka haske in an kama sai inda alwalanka ta tsaya to shi yasa yace wanda zai iya tsayawa na ya tsaya wanda zai kara zai iya karawa saboda me ba saboda alwalan bata cika ba saboda hasken ya cika an fahimta to amma ya zama da zai kawo a matsala ya ce da ba zai yi ba eh duk abin da haka zai kawo abin da shi a ajiye shi a dakatar da shi ko babu wujubi ghaslin rijlaini babin da yazo na bayanin wajabcin wanke kafafu guda biyu in ai alwala a wanke kafafu to me kuma ya kawo wannan waye ke shakka cikin wanke kafafu yace shi a sun ce shafa za a yi قال أخبرنا الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود ابن مسعود قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا الحج الحجبي ومسدد قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال يتي تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها وتتفيها لمكي سيما الله يشور أبجان فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة سيما الله يسكيمو ya yana bi- ba- bi- bi- yana baya bi- ba shi tare da mu da ya riske mu sai ga halin da muke ciki ko sallah ta lokacin sallah yayi ko ko muna zai bayyana arhakana salatul asri wa nahnu natawadda lokacin sallah gadan gadan kowa yana alwala faja'alna namsahu ala arjulina yace sai suka suna shafan kafafuwansu fanadana bi a'la sautihi sai manzo Allah ya kira mu da muryarsa ya daga muryarsa wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar Tsar- body tsananin azaba ya tabbata ga diga digan da ba su samu ba a wanke su ba suka tsaya ba a wanke su ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي كامل كلاهما عن أبي عوانة ويوسف ويوسف ابن ماهك المكي يقال إنه فارسي نزل مكة قوله أرهقتنا الصلاة أيدنا وقتها ويروى أرهقنا أرهقنا أرهقنا الصلاة أي أخ- أخرناها ko lokaci ya kai koko mu mun jinkirta sallah wa ma'ana qawlihi waylun lil aqabi minan nar ay li ahs- li ashabil aqabi al muqassirin fi- fi ghasliha eh ba diga digan ake nufi waɗanda suke alwala ba su wanke diga digan su ba aka ce su za mu azaba kama qala Allah ta'ala was'alil qaryata ay ahlal qarya wa qila arada anna al aqiba يخص بالعذاب إذا قصر عن في غسلها aka ce wani kuma suka ce diddiga digan su ne za a yi ma'azaba in aka yi sakaci ba a wanke su ba wal aqibu ma asaba al ard min muakhkhar al rijl ila mawdi' al shirak al aqib kenan ma asaba al ard kafan don kafan arula inda ke taba kasa ko shine wanne ne kenan eh a'a ba dai tafin kafa wal aqibu ma asaba al arda min muakhkhar ar rijli ila mawdi' ash-shira wai me kenan قال الإمام فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء يتي وانا ينانون تيوا إن أكي الولا كفافو حكي سأوانكي ba a shafa ba wa huwa al-manqulu min fi'li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li sahaba yace abinda aka sani kenan daga alwalan manzon Allah da sahabbai wa zahabat ash-shi'a ila annahu yumsahu fi rijlaini shi'a suka je a fahimtar su fagsilu bi wamsahu kaza sai suka dauki suka atafe shi ga wamsahu yace in yanda za a shafi kai haka za a shafi kafa wa yuka an muhammad bin jarir annahu قال يخير بين المسح والغسل ابن جرير الطبري يتي زابا متي yana da zabi ko ya wanke ko ya shafa لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم كو فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الراس والراس ممسوح فكذلك الرجل وأرجلكم يا لك وأرجلكم شين أي محل الشاهد محل الشاهد كده أمسوا برؤوسكم سامي وأرجلكم كيف كتي برؤوسكم وبأرجلكم شين عند رجمة تكاسو كده sai suka ce wa rasu mamsuhun faka zalikar riji tun da kai shafarsa ake kuma ai atafin shi da kafa to a shi ne kafa ma sai a shafe ta kulna had quri'a wa arjulakum yace ai akwai qira'a da aka ce wa arjulakum bi nasbil lam fa yakunu atfan ala qawlihi wa aydiyakum wa aydikum wa man qara'a bil khafdi fa huwa ala mujawarati al-lafzi wanda ya karanta ma wa arjulukum yace majrun bil mujawara kenan la ala muwafaqati al hukmi ba lalle hukunci zai zai dace bane ba ya dace da hukunci bane majrurun bil mujawara kenan kama qala Allah azaba yawmin alim Az- azaba yawmin alim fal alim sifatul azabi وأخذ إعراب اليوم للمجاورة وكقولهم حجر ضب خرب هذا حجر ضب خرب سأكتي خرب إن أجمش مجرور بالمجاورة فالخرب نعت للحجر وأخذ إعراب الضب للمجاورة فهمت؟ نهوي كده روي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا haka ce larabawa sukan ce almasu suna nufin wankewa wa yakunu mashan wa minhu yuqalu lirrajuli idza tawadda'a fa ghasala a'da'ahu muti alwala ya wanke gabobinsa sai a ce qad tamassaha wa yuqalu masaha masaha Allahu ma bika ai ghasala anka wa tahharaka an gama da wannan ku باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أما شيء أسهل يزو شافان كفان سكي ba za su karbi fahimtar kowa ba sai abin da suke so ba abin da suke so shi saba wa ahalis sunna ko da shubha ko babu shubha an fahimta shi sa duk inda ake zaune lafiya kan ai sakaci shi an ci ya samu gindin zama a waje eh tun farko muna biyu ke ana karatu suna cewa wai za su fata shi'a shi su shi'a suna mutu a nace kuna yaba su ku daina faɗar wannan maganar saboda me saboda ai sun san abin da yasa suke halarci suke bayyana wa mutane a yi mutu sun san abin da matasa ke so da yana ji da jini a jika yana ji da ƙarfi me yake bukata mace yake bukata shi ka ba shi izini zai yi aure awa ɗaya su rabu yau za su yi aure su rabu na ce ku daina faɗa musu suka je suna faɗa shi kenan wannan ya je wannan ya je wannan mutane abin da suke so kenan to shi yasa an ba su dama sun samu zama a Kano kowa sai hankalin shi ya tashi ya'ya sai ku rasa yadda za ku yi da su fa ya'ya mata yanzu aure na da wahala to ga wannan kuma an shigo da shi kuma duk in kana so ka yi jagora ka ja mutane ka samu goyon bayan mutane ka halatta musu abin da suke so ko da haramun ne ka sauwake musu abin da yake musu nauyi ko da shari'a ta ce anan musailama tilkaza bayan da aka hurumin ridda da ya zo yana so ya samu jama'a mai ce ai wannan zakkan za a sauwake muku wannan kaza za a sauwake muku wannan ce sa duk wannan gayyu ana bin mutane ga manyan masu sai in ka je sai kai a halatta ma abin da yake haramun ne shi yasa suke jin daɗi suna bin suna kashe musu kuɗi suna kashe musu kuɗi to shi yasa in ka halatta ma mutane abin da suke so ko da shari'a ta sai ga ayi wani abin goye yake matsaloli ne ake yin su kaman kaman tsafe tsafe kaman sihirce sihirce kaman manene bai sati biyu ba ko uku naji shi yana faɗa malamin maiduguri ya kawo malam tsayar ya aji wannan mu gode ma Allah samun irin shi a kasan nan wannan nauyinsa ya fi duniyan nan duka eh ya kawo kalma cikin kalmomin sufaye kamar ko tafi mufawwad ne ko tafwidi ne ya kai tafwidanci ma na shi kirke da duniyan nan hakan mawakin suka ce al-mulku wal malakutu tahta himayati in qultu kun fa yakunu kullal maqsid duk makamata ke na na to ba za a ce musu sufaye ba a adalci sai a ce mutu sauwifa don sufaye kansu ba za su yadda da halin da nan suke wadda ake ganin shi da ilimi da ya je na wannan magana mana malar ɗayar wajen ya fi duniyan nauyin shi ya fi nauyin duniyan nan duk mana shi ke rike da duniyan nan duk ya kai mukamin tafi sai da ya yabe shi ya yabe shi yana zaune fa yana ji ya kai makamin tafiranci tare da cewa shi bai taba yaban malar ɗayar ba shi ke yaban shi yana cewa mu da muke da jinin annabi yana fifita kan shehu ɗan fodi bai fito fili ya fada ba amma yadda ake in ana magana su shi shi ce mu da muke da jinin manzon Allah cikin mu saboda sharit yana zaune yana fada ina ji shi yana fada ce da kunne na naji ai sai mu gode ma Allah samun irin wannan a cikin wannan nauyinsa ya fi duniyar nan duka makamati ne makamati ne suke yi bayan mutane kun kai karshen rayuwa har yanzu kuma kuna sa ba yadda za a yi ku batar da mutane da gangan ku ku zo Allah shirye ku karshen rayuwa ku wallahi sai dai aje baki da gangan aka batar da mutane sai ku karshe ku zo ku tuba a yadda kuka tafiyar da su haka kuma za ku tafi sai dai mutum ya kuma ba wanda ya isa ya fito ya ce ya janye ya koma daidai ba zai iya ba makamat ne suke da shi makamat wannan mafowa ma'ana shi ke rike da al'amarin duniya sai abin da ya ce sai abin da abubuwa suna fin karfin ka kasa yadda za ka yi da su kuma kai ne za ka yi ne mafowar haka mai wakan su ce almulku wal malakutu tahta himayati in qultu kun fayakunu kullal maqsidi almulk alamul abubuwan da ke bayyane almalakut abubuwan da ke boye duk tahta himayati karshen yana karkashin kiyayewarsa ne in qultu kun fayakunu kullal maqsidi duk wannan manyan waliyan fa abinda abinda suke takamai abinda suke gadara da shi kenan fa eh amin kuma duk dabaru ne in ka san shi dariya kake yi wallahi tallahi duk dabaru ne ba wani abu ne da yake da hakika ba wallahi tallahi duk dabaru ne a tara duniya eh babu sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن محمد بن حليم قال حدثنا أبو, أبو الموجه محمد ابن عمرو بن الموجه قال أخبرنا عبدان وحول السند شيء داكت الدولة خنيا sai ya ɗauko ta hanya kuma don gwaninta a cikin ruwayar hadisi. Ala wa akhbarana Abdul Wahidi Ibn Ahmad Al-Malihi wal lafzu lahu aga ce wannan lafazin da zan koro na wannan ne. Amma sanadin na rawaito daga wancan na rawaito daga wannan maganar amma wannan lafazin ga hanyar da na karbu na koro. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان توضأ حمران مولى عثمان بن عفان yace na ga sayyidina Usman yana alwala fa afraga ala yadayhi salasan sai wanke hannayensa guda biyu so uku uku thumma madmada wastan shaka salasan ya yi kurkure baki su uku ya shaka ruwa ya shaka ruwa ya fate su uku sun baka sana wajhahu salasan sa'an na ya wanke fuskarsa su uku sun baka sana ya dahu al-yumna ila al-mirfaq salasan ya wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu su uku sun baka sana ya dahu al-yusra ila al-mirfaq salasan farko hannun dama na biyu hannun hagu ثم مسح برأسه ثلاثا مسح برأسه ما هو الفرق بين مسح رأسه ومسح برأسه أما انتكو ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا يوينك هن قفن تداما سوء ثم اليسرى ثلاثا ثم قال sai da yi wannan duka baki har ya kai ƙarshe sannan sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha jadda kuka ga nayi alwala din nan haka ga na ga manzon Allah yayi thumma qala sai da manzon Allah ya irin wannan alwala sai ce man tawadda wudu'i hadha wanda yayi irin wannan alwalata thumma salla rak'ataini sa'annan ya tashi rak'a guda biyu la yuhaddithu nafsahu fihi ma bi shay'in غفر له ما تقدم من ذنبه لا يحدث نفسه فيهما بشيء mutum zai alwala ya cika sa'an nan ya gama alwala ya tashi raka'a biyu bai tunanin wani abu ba ha su wajensu ba wahala ba ce gashi usmanu ya yi wajensu ba matsala ba ce eh ah ko wannan zamanin ka ce kai akwai wanda za su iya akwai wanda ke iyawa gwargwadon shagalarka da gwargwadon son duniyanka da gwargwadon shagalarka ba haka bane ba akwai wanda za su iya manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah amma kai da kake shiga hayaniya kana so ka tara duniya kana jin wannan kana karanta wannan kana ma'ana imanin yana rauni baya da karfi akwai masu karfin imanin da za su iya yin haka za su iya yin haka yana gida ne ba abin da ya mishi zafi ba ruwan shi da duniya in ya tashi zai tunane ma abin da yake tunane shi ne game da addini eh suna ne ai la yuhaddisu nafsahu fihi ma bi shay'in min ad-dunya kenan tunanin shi lafiya addini ya yi kaza mai kaza ya za a yi ya zan samu shi yaddan Allah zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga amma alwalan ma kana yi kana surutu kana magana me kasuwa me aka ce yau me wane wane ya ce kaza ya aka yi ya aka je waye je waye har kana gama alwalan ma kuma kana gama alwalan an bugo ma waya ka dauka ku yi magana غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرنا عمر بن عبد العزيز akwai mutane fa da duk lalacin duk shirirtan da ake duniya nan fa wallahi ba ben da ba su cikin wa'annan abubuwa ba su cikin abubuwa ba za su yadda su ci komai ba sai halal fa abin da ya musu zafi sai ibada sallar asuba ana jiran ayi walha an gama walha za a dan huta kaɗan a sha koko a sha a kari a karya me yake ba abin da ya dame su shi ibada so da yawa masu ga azumi suke yi yana azumi bai damu da wannan abin da duniya ke ciki ba fa in kana son ta ne da yawa dole ta shagalar da kai amma an ka hakura da kaɗan za ka iya kai ma za ka iya sarrafa ta yadda kake an fahimta eh amma in kana son ka tara ta da yawa to sai ka sha wahala kai ma da yawa sai ka rasa abubuwa da yawa don haka ta gada haka ta gada ba haka ta gada ba eh kamar wani abubuwa mai da mai abubuwan duniya to dawa ke neman ma mutane wadda gwamnati su ma fa ba haka ba ne ba fa kowa na kare kanshi kowa na faman ya yi abbaka addini ne yadda Allah ke so ta shi ne sai ga gwamnatin ita ma ta ji sauki yin abin da ya shaura ba haka bane ba kowa yana kokari ne kowa yana kokari ne amma kai kana so wannan yana so wannan yawanci gwamnati za ta yi ɗaukin nauyin gwamnatin da za ta yi ɗaukan nauyi ita ce gwamnatin da ba ta damu da abin da ke karkashin ofishinta ba wannan haƙƙi ne na al'umma rabona haƙƙi na a ciki shi zan taba abin da ya sama da haƙƙi na komin iko na ba zan taba ba ba haka bane ba haka su ma talakawan kowa yana aikin shi ne yana Allah yake kallo ba wai gwamna ba ko shugaban ƙasa ba yana gida ne yana ofis bai san kana yi ba ai da kake ofis kana yi abin da kake kai kake yi amma wanda ya sa imanin shi kai Allah yake yake tunanin Allah yana kallo na wannan aiki an ce za a bani albashi kaza in zo karfe kaza in tashi karfe kaza in na zo karfe kaza in tashi karfe kaza din nan duk ayyukan mutane sai na ga yadda komai ya kwana tukun tashi amma ka rabu da aikin mutane kana ta hira ko kana karanta jaridu ko kana buga waya wata ta fito kauye wani ya fito kauye yana jira abin nan dishi ba sa hannu ka ce gobe za a jibi ya dawo ya za a yi kai ka samu albarka cikin albashi duk abin da za a yi albashi ba zai albarka ba fa sai ka yi aikin da zai sa alba an manta da wanda ya zo ya ce ya zo wajen malamin shi ya ce akramakallahu ina samun albashi ina da kuɗi kaza ina samun albashi kaza amma ba ni cikin kwanciyar hankali yace haka ne yace eh in ka je wajen aiki ka ce albashinka kaza a rage ya koma kaza sai je ce albashi na kaza a rage ya koma kaza aka rage ya koma kaza wata rana kuma sai zai ce malam na ji sauki amma da ɗan shaura yace in ka je ka ce a rage kaza ya koma kaza aka je aka rage koma kaza wata rana sai zai ce yanzu na samu zaman lafiya ya ce yanzu kake cin hakkinka ya ce yanzu na samu zaman lafiya hankali na kwance ina jin daɗin rayuwata da yawa ko kaɗan hakkinka shi ne komin kankantar hakkinka Allah yana kallonka sai Allah ya samu ka albarka amma tun da ake kare albashi ana kare karen albashi wa ya taba wadatuwa ba wanda ya taba wadatuwa waɗanda suke rike kullum dukiyar tattalin arzikin tun daga ofishin manya-manyan mutane su wane ne da wane da wane ne yaushe suka taba wadatuwa ba su taba wadatuwa hajjar su ma bukata suke hajjar sun fi talakan ma bukata don abin da ake nufi da talauci shine bukata yana mallakan dubu goma yana bukatan shefane kana mallakan miliyan goma kai ma kana bukatan naira dubu ɗari biyar kai ma talaka ne wanda ka samu kan je ka binne din ba naka bane kana jiran ka mutu ka bar ma ya'ya ne magada in ka ki mutuwa su ji haushinka suna allah allah ka mutu suna duk abin da za ka yi mai haka ne ba haka bane ba arziki fa kashi biyu ne hanya biyu Allah duk abin da Allah ke so ya da kai fa zai da kai zai ya baka kudi da yawa kuma ya sa ka fi kowa talauci Allah ba zai iya ba zai iya ya baka kudin da yawa kuma ka fi kowa talauci da rashin kwanciyar hankali arziki ko Allah ya baka kudi ko dukiyan ko arzikin gasunan da yawa ko ko a'a Allah ya dauke ma ya rage ma wahalar rayuwa shi ma arziki ne shi ma arziki ne abinda sai an kashe dubu goma a yin kashe da dubu uku sai bukatar ka tafiya ka ji daɗi matanka ta ji daɗi ‘ya'yanka su ji daɗi arziki ne ya rage maka wahalar rayuwa ke waɗanda suke tara kuɗin ba ta hanyar halar ba ba yadda za a yi su muri dukiyar fa sai sun zubar da ita dukiyar sai sun zubar da ita matarsa tana shiga su fama kai tana zuwa duk abin da ke gaban da bata gani sai wanda ke can na dubu ɗari na dubu ɗari dubu hamsin dubu mai tan shi za ta tattara ta je gida wanda ke hakura da halar matarsa tana shiga sai wannan na dubu na naira hamsin na naira ɗari biyu ɗari uku na naira dubu biyu dubu biyar su take gani sai ta tattara ita ma ta je gida bukata ta ta biya wacce har yanzu hankalinta bai kwanta ba saboda tana zaune irin ta za ta shigo jimin a wannan kika je ka so ai ni kaza kaza kaza kaza shi ta je haushin wannan gobe tana so ta je kuma ta so wancan ba ta gama da wannan ba an fahimta in Allah yana so ya ma azaba kana da mulki kana da kudi duk ɗaya ne wajen Allah ba abin da ba zai iya maka ba zai baka mulki ba kudi kuma ya wahal da kai a ciki Allah shine ala kulli shay'in qadir an fahimta kana hakura da halak gomin kankantarsa kana dawowa gida ka ce yaro zazzabi shi ma uwarsa ce ai wannan a samu sabara a bashi shayi a bashi menene a bashi a shafa a yafa masa ruwa kan zuwa la'asar shi ga ya tashi yana wasu wannan kwanan suka tara miliyoyi din yana zuwa me ya same shi a je private a je a kashe dubu hamsin dubu ɗari a dawo kuma ya kasa tashi da la'asar ba yadda za a yi ka tara dukiya haramun ka ji daɗi fa wa ya haramta Allah kuma sai ka fi ƙarfin Allah ka ji daɗi sai ka fi ƙarfin Allah ka ji daɗi duk sa'an da ka tara dukiya da yawa fa kana tara ma kanka wahala eh da tur kasashen turai ake kaiwa da ta samu ta kama amurka kudin kasan kana da kudi kaza kaza kaza to baka isa ka ja da ita ba sai ta rike kudin suka zo suna tura wa mutane asiri to yanzu ba a kai kudin wurin ina ake kaiwa yanzu rami ake saka a haka rami a saka kudin a ciki ko ba wanda ya haka rami ma kashe shi za a yi ba wanda ya san da wannan sai kuma kana tafiya ka je ka yi hatsari ka mutu ba wanda ya san da wannan kudin an yi mai kenan an yi hasara ke magada su zo su rasa yadda za su yi su sayar da gidan wanda zai saya biya su kudin su je yana zaune bayan shekara uku hudu biyar ya ce bari ya canza tsarin gidan ya je yana yana tone-tone ya je ga kudi wa kai ma wahala kenan wai wannan bai zama rikasi ba haka matsalolin suke ba karka taba tsammani ko menene zaka keta shari'ar Allah ka ci nasara wallahi tallahi baka da imani an fahimta wa akhbarana وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله وعبدان الذي روى عنه محمد بن إسماعيل وابن الموجه اسمه عبد الله ابن عثمان وعبدان لقبه ka gani saboda karka sha wahala قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي ابن محمد بن بويه الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى ابن محمد الماليني قال أخبرنا أبو العباس الحسن ابن سفيان قال حدثنا عبد الواحد ابن غياث وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة واللفظ لعبد الواحد عن خالد بن علقمة عن أب عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلينا الظهر mun zo wajen sayyidina Ali ibn Abi Talib mun yi sallan azhar fada'a bi tahurin qulna sai ce a kawo ruwan alwala sai muka ce ma yasna'u bi tahuri wa qad salla to me zai kuma da ruwa bayan yayi sallah ma yuridu illa li yu'allimana ai so yake ya koya mana yadda ake alwala fada'a bi ina'in fihi ma'un wa tastin yace a kawo ruwa aka kawo ruwa qala wa sabba ala yadayhi فغسل ثلاثا قبل أن يجمسهما في الإناء ya wanke hannunsa hannayensa so uku kafin ya shigar da hannunsa cikin ruwa thumma madmada sa'an na ya kurkura bakinsa salasan so uku wastan shaka salasan wata madmada bin alkafin lazi ya akudu wa gasala wajrahu salasan ya ce in hannun da ya ɗebo ruwan haka shi zai kuskura baki ya tofar ya kuskure sun ki tofar da wannan ruwan zai so uku wata jididul ma'i aka ce menene salasan wastan shaka salasan wata madmada min alkafin lazi ya kuzo wa ghassala wajhahu salasan ya wanke fuskarsa so uku wa yadahu yumna salasan a hannunsa na dama so uku wa yadahu yusra salasan thumma ja'ala yadahu fil ma'i sa'an nan shi sa hannunsa a cikin ruwa sun ma masu ra'asahu marratan wahidatan sai ya shafi kansa su ɗaya ya shafi kansa su ɗaya sun ma gasar rijlahu limna salasan sa'an nan ya wanke kafarsa ta dama so uku wa rijlahu shamal ya sa'an nan ya wanke hagu kuma so uku sun maƙala sa'an nan sai ce man sarrahu an ya alama tahura rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa hadha duk wanda yake so yi sai irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to gashi yanda da yin nan shi وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا بهذا وقال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه يدبر ويصاب يتوب حنن ديكي يدبر وشيكي ويروى ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد a ruwaya kuma ya ɗebo ruwan ya kurkur baki sauran na ce shaka hanci da ruwa ɗaya haza hadisun hasanun wa abdu khairin huwa ibnu yazid abu umarata kufiyun lokaci ya cika sura minti na goma addu قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني كان هل تستطيع أن ترينا أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ذاك يكون من يد من الله كي الولا قال عبد الله بن زيد بن زيد نعم يتي إي زي إيه فدعا بوضوء سيتي أكاوروا فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين wancan an yi su uku uku wannan kuma sau biyu suma madmada wasansara salasan ya kuskure bakinsa ya shaka ruwa ya face sau uku suma gasa da wancan hahu salasan sannan ya wanke fuskarsa sau uku suma gasa da yadaihi marrataini marrataini sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwan hannu sau uku uku ilal mirfaqaini مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر سيشاف كان سدحنا ينسى قدابي فأقبل بهما وأدبر فأقبل بهما ده أورا حكا سيدي كي حركي يسسان سيداو إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه sa'an nan ya wanke kafafuwansa guda biyu, haza hadisun mutafakun ala sahatihi, akhrajahu Muhammadun an Abdullah bin Yusuf, wa akhrajahu Muslimun an Ishaq bin Musa al-Ansari, an ma'anin kilahuma an maliki, wa qala Wuhaibun an Amr bin Yahya, famasaha ra'asahu marratan wahidatan. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو أمر بكر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال إتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف na ga manzo Allah yana kurkure baki yana shaka ruwa daga tafi ruwa daya ma'ana kan fata daya kenan hadha hadithun sahihun wa qala musaddadun an Khalid bin Abdullah madmadha wastanshaqa min kaffin wahidin fa fa'ala dhalika thalathan وعمر هو عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وأبو الحسن المازني له صهبة قوله استنشق الاستنشاق أن يبلغ الماء إلى خياشيم خياشيمه كشا روى دغ هنشنك يتفي يقال استنشقت الريح إذا شممتها إن كشك إسكا شاشي كشك كشك إسكا قال الإمام رحمه رضي الله عنه تو سيزويتي اختلف أهل العلم ما لم يسنكار جونا علمي fi kaifiyatil madmadati wal istinshaq yaya ake kurkure baki da shakar ruwa fa zahaba qaumun ila annahu yujma'u bainahuma fayaghrifu gharfatan wayan suka ce in ya ɗebo da hannu ya sa ya yi ta hannu ɗebowa ɗaya zai yi fa ya tamadmadu wa yastanshiku biha marratan thumma gharfatan ukhra sa'an ya sake ɗebowa kuma fa yaf'alu kadhalika thumma gharfatan thalitha kadhalika in aka ɗebo sai a hada kurkure baki da shaka ruwa ɗin su ɗaya an gama a sake ɗebowa ai su uku kenan ko wa huwa zahiru riwayat abdullahi bin zaidin wa minhum man ikhtara al-fasl bayna al-madmada wal istinshaq to akwai malaman da suka ce in su sai an bambanta tsakanin kurkure bakin da shakawa in kai ka gama sai ka ɗebo shi ma wannan kai mishi an raba su kenan قال يغرف غرفة فيتمضمض بها ثلاثا ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا أم فهمت أنه وروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ناشي وجمع الله صلى الله عليه وسلم هال كسن يتوضأ ينا الولاء فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق sai na ga manzo Allah yana bambanta tsakanin wan kuskure baki da shakarwa ko da yake hadisin da'ifi ne wa ila hadha zahaba al-hasan wa rawa shaqiq ibn salama qala shahidtu usmana tawadda thalathan thalathan yace na halarci sayyidina usman yana alwala so uku uku wa afrada al-madmadata min al-istinshaq ya bambanta tsakanin kuskure baki da shakawa وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شهدت عليا توضأ ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستشاق وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيا حالتك قوة نأك ياي Mm-hmm. in Allah baka hakuri za ka karshen komai fa wannan an bata mishi wannan an bata mishi sai wannan ce shi sai ya rama yana da haki ko ba shi da haki wannan ce ya bar ma Allah wane ne ya ramuwa mai karfi wannan zai rama da karfin shi ne gwargwadon ikon shi wannan ko Allah ne zai rama mishi wanne ne to shi wannan hadisai da kuke gani ana karanta ba sauki ne da su ba sai Allah ya hore maka ana zaune an yi hayaniya shekaru 30 40 yanzu shekaru mu 29 muna karatu wannan tsora shekara ɗaya shiga 30 to sai ya zo ya yadu kowa yana yi to su kuma sun rigaye sun ginu sun kafu amma ba su yi ba to me yasa ba su yi ba abin kunya ne ba jawabin da za a ba mutane to shi yasa bar zo a zo ana ta suka ana ta bata shi ana ta bata su wa shi da ma haka suke ba wai abin da za a dogara akan duk dabaru ne wallahi duk dabaru ne ba wai abu ne da gaskiya me yasa ba su yi ba su me yasa ba ai ba me yasa kaza to bari a zo a yi ta sukan hadisan da su ma da da malaman da sahabban ma duk a soke su to karanta wa'annan ayyuba dalle bane ba kenan duk dabarar ke na ba wani abu ne mai asali ba fa shakiyanci ne kawai aka samu ana ta ya madidi kowa ya wallahi shakiyanci ne tsabagen shakiyanci kawai wanda ya san sirrin rayuwar ya san kan yadda abubuwan suke tafiya to wani abu dole ka sa ido kana kallo ko Allahumma ajina fi man hadait wa atina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa salli اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Gracias.